ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل نعم
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ja rayuwar mai kama wannan yini mai taron albarka yinin juma'a wanda ya daidai da 20 daidai ga watan sha'ban yau hijira na da shekara 1445 daidai da ɗaya ga watan uku na miladiya 2024 miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai taron albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan distinguished sanata muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa tamu mai albarka unguwan fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan masallaci a dukkanin yini da kuma zagayowar mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin sura mai namba ta goma sha uku in ka faro kirgen surorin alkur'ani daga sama zuwa kanta ita ce suratun ra'ad mun yi karatu aya ta ɗaya har zuwa aya mai namba ta tara yau za mu tashi aya mai namba ta goma a cikin suratun ra'ad kuma wannan shi ne darasinmu na uku a cikin wannan sura insha Allah alaran mafaɗin Allah ta'ala da yake cewa sawa'un minkum man asara alqawla na'am bismillahir rahmanir rahim سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب وسارب بالنهار a ayan da muka tsaya makon da ya gabata Allah ta'ala iya tabbatarwa da kansa wata sufa ta ta shi kadai shine alimul ghaib masanin gaibi dukkan wani abin da ya kuya abin da ilimin ka bai riske shi ba to tuni ilimin Allah ta'ala ya kewaye wani al'amari abin da ka sani da abin da baka sani ba da kowa da kowa da komai da komai to Allah ta'ala iya kumshi ilimin abin kafin a yi shi da bayan an yi shi da kuma makomarsa bayan ya mutu shi ne cikakken ilimi na Allah game da gaibi sannan wasu shahada sannan ilimin Allah bayan abin da yake na ɓoye to duk abin da yake na fili shi ma Allah ta'ala iya da cikakken ilimi a kansa shi ne alimul gaibi wasu shahada ya sa wani malami yake cewa wanda zai ce ya ɓoye ya yi zunubi bai masan Allah ba don da ka ɓoye da ka bayyana duk ɗaya ne a gun Allah ba wani abin da yake ɓuya game da Allah inna Allah la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fi sama ba abin da yake ɓoyewa ma Allah a sammai da ƙasai ba abin da yake ɓoyewa Allah to wannan shine ayar da muka tsaya kanta makon da ya gabata a yau kuma Allah ta'ala yake cewa sawa'un minku daidai ne gare ku ku ‘ya'yan adam daidai ne a yi mustawiyan abu ne daidaitacce a gun Allah man asarral ƙaula wanda ya je ɓoye maganarsa hi sirru shi ne abin da kuka tattauna da waninka ana ganewa kamar kana da wani surru kan kira wani ku tattauna ku yi shawari da shi to wannan shi ake kira da sirru a larabci amma abin da ke zuciyanka bai fito fili ba to ana ce masa kiyal abin da zuciya ce take kaɗa ma zuciyarka amma bai fito fili ba abin da ya fito fili kuka tattauna da wani shi ake kira da sirru to duk wanda zai ɓuya su tattauna da wani akan wani zance na surru da za su yi da wani to daidai ne man asarar kaula wanda ya ɓoye magana sau man jihar bihi da wanda ya bayyana da wanda zai hau kan tudu gunda ya fi ko'ina tsawo ya kwarara maganarsa domin kowa ya ji ya gan shi to wanda ya ɓoye a ƙarƙashin ƙasa suka yi magana duk ɗaya ne a gun Allah ba abun da ɓoyayye zai ɓoye wa ma'alla akan bayyananne ya sai ce daidai ne ya sa mutane mu ji tsoron Allah mu ƙara jin tsoron Allah mutane da yawa ce ɗan yara ya musu a ɓuya a aikata sabon Allah a ɓuya a ƙulla wani ƙulli wanda zai cutar da al'umma wani ma sai ya bar garinsu wani mitin ɗin ma sai an hau jirgin sama an je wata jiha ko an je wata ƙasa ko cikin dare ko cikin rana ko a ɓuya ko a tafi jeji to Allah iya sanar da ku daidai ne a gun Allah da yanda ya ɓoye yayi da wanda ya bayyana yayi duk ɗaya ne shine sawa'un minkum man asara alqawla wa man jahara bihi ay almusiru bilqawli wal jahiru bihi wanda zai boye magana su tattauna ta suru da kuma wanda zai bayyana magana duk ɗaya ne agun Allah Allah ta'ala yake cewa wa man huwa mustakfin bil layl da wanda zai kuye cikin dare ay mustakfin bil layl mustatir wanda dare zai mai zai mai sitira ya koye kusan dare sutura ne waja'alna al-layla libasan waja'alna an-nahara ma'asha shi dare Allah ya kira shi da libas me aikin tifa a jikinka ta rufe matsaraici to haka dare yake Allah yayi dare domin ya zama to iya suturta mu ne akwai yanayin da zaka iya kasancewa da dare amma da rana ba zaka iya kasancewa wannan yanayin ba wani in ka ganshi yayi wata shiga da daddare to inda rana ne hikarin tsaye da Allah ba shi bane ba domin daren kansa sutura ne an fahimta to wanda zai mai da dare sutura ya ɓuye yi saƙon Allah shi ma daidai ne agun Allah daidai ne mustakafin billayi ai mustakafin billayi mustatir bi zulumatin lai ya yi amfani da duhun dare ya ɓuye sabi Allah musamman samari da 'yan mata ko ko mugaye ko fajirai ko fasikai suna amfani da duhun dare wajen saɓan Allah a ɓuye a wata kwana a ɓuye a wani lungu domin idan mutane ba zai kai inda kuke ba to Allah ta'ala ya ce a sanar da ku iya sanar da ku iya kallon ba abin da za ku iya ɓoye wa Allah Allah ta'ala iya kallon wanda ya ɓuya da ko wanda yake bayyana a fili da wanda ya amfani da duhun dare ya ɓuya domin ya saɓi Allah to daidai ne da wanda ya bayyana cikin rana shi ne Allah ta'ala yake cewa malik ya cewa mustatirun bi zulmatin layl kuma wasaribun bin nahar ai zahib fi sayri zahira da wanda zai tafi rana tsaka kowa na gani shi ya je abin da zai yi da wanda dare zai ɓoye shi ya yi duk ɗaya ne agun Allah tsarin asirbu shi ne a ɗare an fahimta asirbu shi ne a ɗare shi ne wa manuwa mustakafin bin laili wa tsaribun tsaribun ai zahibun ala ɗare ƙifin na wanda zai kama hanya ya tafi tinkan-tinkan cikin yini da rana kowa iya kallon shi da wanda dare zai mai sutura ya koye sami Allah duk ɗaya ne abu Allah sau da kama guji irin wannan yanzu da yawa ana tattaunawa cewa 'yan kasuwa wa'an suna mitin suna ƙara farashin kaya ana bugan waya ana bige-bigen waya wani iya cikin sai da kaya ma sai a buga waya hai tsaya hai koma gefe in ya dawo sai ce farashi ya tashi a haka ne ko ni dai na gani a waya kamar ana komedi da haka ɗin ba mamaki yi wa gaske ne a zahiri ko kana ciniki za a ce don an bugu waya ban kuma gefe iya kuma sai da ya ce to wannan bai da shi to kaga Allah ya san wanda ya bugu wayar in ma kai baka faɗa ba kuma ya san dalilin da yasa ya bugu ko ba gaskiya bane duk in an je kiyama kowa zai wa Allah bayani daidai ne a gun Allah mustaqim bil laili wa saribun bin nahar na'am aya ta gaba له معقبات من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Allah ya ce lahu a gare shi shi mustakfin bin laili ko saribun bin harda wanda zai ɓoye saɓi Allah ko wanda zai bayyana domin Allah shi arhamar rahimina ne gafuru rahim wasi'ul maghfira al-latif al-khabir duk wannan sifofin Allah ne to sai ce dan adam din duk da sabon da zaka je kai wa Allah duk da ɓoyewar da zaka yi kai wa Allah ba daidai ba to ka sani lahu mu'aqibatu Allah ta'ala ya sama wa an sun monitoci an gane ko masu kula da kai masu baka kariya ahin lahu lil insani mu'aqibat ai mala'ika Allah ta'ala ya sanya ma mala'iku ta'attaqibahu wanda suke kula da kai an fahimta malamai sun yi bayani kan irin kulawar da mala'iku suke wa 'ya'yan adam akwai mugaye cikin shaidanu da aljanu suna gina wa 'ya'yan adam taraku na mugunta da abubuwa na halakarwa to waɗannan mala'iku da Allah ya wakkala su gare mu his dinga kare mu daga wannan musibitar aljanu ka san wannan baka san Allah iya ma wannan ba tunda abu ne gaibi abu ne aljanu sai su taru su yi wani wani gagarimin aikin mugunta da zai halakar da 'ya'yan adam ko ya jefa musu hasarar dukiya to sai Allah ya sa mala'iku ji su tare wannan musibar ba za ta zo muku wani iya cikin aikin da mala'iku suke yi bayan kuma suna kiyaye ku wajen gabatar da ayyuka na alkhairi ko na shari wa inna alaikum lahafizina kiraman katibi dukkan ku kuna da makiyaya marubuta masu karamci duk abin da kai na alkhairi za su rubuta na shari ma za su rubuta amma shi na shari idan ka tuba Allah zai yafe ma amma na alkhairi in an rubuta kuma ya zama dindindin kenan an fahimta kuma shi na alkhairi za ka yi ɗaya Allah ya baka saba'in ɗari bakwai dubu bakwai zuwa malinki ba iyaka amma na shari duk girmansa kuma ƙwaye ɗaya za a rubuta ma ana fahimtar wannan kaga duk wannan son rahama ne gare mu da Allah yake ka yi ɗaya a baka linkin balinki na alkhairi amma ka yi ɗaya na zunubi kuma a baka zunubi ɗaya kuma shi ma idan ka tuban sai Allah ya ce mala'iku su goge shi daga layi domin ka'idar Allah wa rahamati wasi a kulle shi rahamata ta yaulace kuma in ji Allah to lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi Allah yace dukkan ku kuna da makiyaya matsara masu kula da ku wanda suna nan gaba gare ku da gaba gare ku da baya gare ku ai min bayni yadayhi wa min khalfi min wa min wara'i qidamihi wa wara'ihi kenan gaba da kai da baya da kai duk mala'iku suna kulawa da kai ana fahimta min bai ne dai homin kaifi ai lillahi ta'ala mala'ika ya ta'aka buna fikun billeli wannan ha suna kulawa da ku suna ba ku tsaro da kariya cikin dare da yini fa'iza sa'ada mala'ikatun layil ja'at aqibiha mala'ikatun nahar dama mala'iku suna raba duti ne tsakaninsu akwai mala'iku masu aikin yini akwai kuma mala'iku masu aikin dare ana fahimta idan mala'ikun dare suka gama aikin za su tafi to sai mala'ikun yini zo su karbe su ana fahimta suna hand over ne a wa'ansa salloli guda biyu wanda za su yi aikin dare za su karɓa aiki a kun wanda suka yi aikin yini da la'asar yasa karka yadda a yi la'asar ba ka yi duk yadda za ka yi domin a lokacin mala'iku suna ɗaukar report za su je samu Allah subhanahu wata'ala su ce Allah na baro bayinka wane da wane da wane suna sallah su baka kyakkyawar shida a gaban Allah haka nan mala'ikun da za su karɓa aikin yini su kuma da asuba za su idan na dare suka gama aikin dare da asuba su ko masu aikin his karbi masu aikin dare bayan sallar asuba nan ma za su kai wa Allah ribur cewa Allah mun baro bayinka wane da wane dan wane dan wane Allah suna sallah muka baro su mun same su suna sallah mun baro su suna sallah kaga nurun ala nur kenan saboda kada sallan al'asar da sallan asuba suna da doriyar falala da kuma darajojin da Allah ya ginda ya karkashin su akan sallolin da ba su ba abba huraira Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa yata'aqabuna fikum mala'ikatul layli wan nahar mala'ikun yini da na dare suna karban aiki wa ku ma'ana waɗannan suna kulawa da ku idan lokaci yayi waɗannan za su tafi wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatul asr ma'aikin Allah yake cewa suna haduwa mala'ikun dare da na yinin suna haduwa lokacin sallan asuba da lokacin sallan la'asa summa ya'rujul ladina batu fikum wanda suka kwana da ku sai su tahi su tafi fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim ubangiji zai tambaye mala'ikun bayan shine mafi sani akan mala'iku sai ya ce kaifa taraktum ibadi ya ku mala'iku da kuka dawo daga aikin kwana ya ya kuka baro bayina fi yaqulu la taraknahum wa hum yusalluna wa hum yusallun mun baro su ya Allah suna sallah wa atainahum wa hum yusallun ko mun same su ma suna sallah an gane ko to wannan iya cikin shaida da mala'iku suke bayarwa ga mar dan adam a gaban Allah subhanahu wataala shi yasa ka kula da sallar jami'i yasa imamul hasan al-basri Allah ta'ala ya kara masa rahama yake cewa a nasa binciken da nazarin da a ce za a ƙara wa musulunci rukuni daga biyar ya koma shida to a tasa fahimtar da sallar jami'i za a sa arkanul islam kamsu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqami sala ita'i zakka sawmi ramadan sai hajjul bait yace inda akwai yiwuwar za a ƙara ɗaya ya zama shida to da sallar jami'i za a sa domin da ma'aikin Allah yake ba ta kulawa an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita sallar jami'i ta sha bamban akwai tazara ta lada ga wanda yi sallah shi kadai da darajoji a watar wayar 25 a watar wayar 27 ko kafi kowa iya sallah kai sallah kai kadai to wanda yi sallah a jami'i sai ya samu daraja 25 a kanka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daraja ɗaya cikin 25 ne hita baka sandiyar aljanna an bayyanta ya sa sahabbai har yan wani ya samu matsala bai samu jami'i ba sai ya zo ana masa jaji wani wallahi ni sallah Allah azhar baka nan wallahi wallahi to Allah mai da alkhairi kaji ko Allah kiyaye na gaba haka suke yi amma yanzu ka je kana wani ya ga wani mahaukaci nan wai wai zuwa yake ba wani jaji bai samu jami'i ba mahaukacin banza mahaukacin wallahi ka za faɗa ba amma su yi amma sahabbai haka suke yi wane to Allah mai da alkhairi ba wallahi mun ji labarin baka samu jami'i ba wallahi abin tausayi an muna jajanta ma Allah kiyaye na gaba domin sun san irin darajar da manzon Allah ya faɗa haka daraja ɗaya a gun Allah duk duniya ba duke da zaka sai ta a sallar jami'i zaka samu daraja sama da 25 akan wanda ya sallar shi kadai watar wayar 27 darajar Allah kwaya ɗaya ba wanda isa ya sai ta duniya ba wanda isa to kaga ashe dole a musu sabai sun fahimci asara ce ki za su kewa junan su jaje amma yanzu wani shirme ma yake amma sai a yi sallar jimbi bi kula da ita ba kuma akwai sahabbai sun kai guda bakwai daga cikin suna sun akwai abdullahi dan umar akwai abdullahi dan mas'ud akwai abdullahi dan abbas akwai akwai mu'adh bin jabal akwai abu huraira dukkan waɗannan sun ittifaki kan wata magana cewa duk wanda aka kira sallah iyanan lafiyarsa kalau ba uziri na shari'a aka kira sallah bai fatse abin da yake bai yaje yayi alwala har aka jira liman yazo aka tada ikama har aka yi sallah bai bar abin da yake yazo yayi sallah ba sai da bayan aka sallame daga sallah daga baya yazo yayi sallah to sun ittifaki kowa yayi sallan Allah ba zai karba ba domin ita sallah tana tafiya da lokaci ne inna salata kanan alal mu'minin kitaban mawquta ay wajiban muaqqatan yanda Allah ya ce kai sallah to ya sa lokacin yin sallah yasa ko da kuskure kai sallah lokacin ta bai ba to bata yi ba idan ta bayyana gare ka kai sallah lokacin ta bata yi ba to ka ramata wai Allah wannan ta iya zama nafila in Allah ya karba ana fahimta to wannan shine abin da manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mala'iku suna zuwa suna daukan rijista ta masu sallah sannan su raba aiki tsakaninsu da mala'ikun dare da mala'ikun yini shi ne lahu mu'aqibatun min bayne daihi wa min kalfihi ya hafa zunahu min amrillah suna kiyaye ku suna ba ku tsaro da kariya amma da izinin Allah ana fahimta wasu malaman suka ce ya amurhum bi amrihim min aljinni suna kiyaye su game da irin ƙulle-ƙullen da aljanu suke musu wakila aljinni wal ins a junanmu ma muna yi wa junanmu mugunta aiko wani zai tona rami ya yi wa wani binne-binne ya yi wa wani kulle-kulle to in aka ma wani kullum musamman kana a zakar sai mala'ika je tone shi idan an jeho ma wani bala'in a gidanka ko a shagonka ko a kasuwanka in dai kana a zakar kana karatun qur'ani sai Allah ya sa Allah ya turo wani mala'ika ya je binne wani tone wani kullum ai tai sai daga kullum kana ƙara saba kamar koshashen miciji kuma gaskiya bane a yi ta jihowa mala'ika iya kare ma babin da zai same ka musamman ka riƙe ƙorani ka riƙe a tsaka duk wani mugu sai Allah ya ba maganinsa an fahimta to daga cikin aikin waɗannan mala'iku mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi to bayan ma magani da suke na miyagu aljanu to suna kawo tsaro da kariya daga mugayen mutane daga mugayen mutane marasa son alkhairi masu cike da mugunta a zukatansu to sai Allah kullun ya dinga baka tsaro da kariya mala'ikuna suna ta ije ma bala'insu a fi naumihi wa ya qazatihi wani abin a farke za a yi ma wani abin kana bacci za a yi ma amma mala'ikun sai Allah ya turo su baka kariya wakila ya hafazuna alaihi la sanad wa sayyi'at wasu malaman suka ce kuma su wannan mala'iku suna kiyaye ma alhasanat wa sayyi'at ne idan kai aikin lada to suna nan suna recording din suna kiyaye shi haka nan aikin zunubi in baka tuba ba shi ma suna irdige suna kiyaye shi wa haza ala qawli man yaqulu inal aya min al malakain al qa'idain an yamin wa an shimal wannan kuma suna cikin irin abinda wa'ansu malaman suka ce su mala'ikun suna nan dama da hagu da dan adam yaktibanil hasanati was sayiat suna rubuta rubutun lada na alkhairi sannan kuma wa'ansu suna rubuta rubutu wanda ya aikata aiki shari inna allaha la yughayyiru ma biqaumin Allah ta'ala ya ce shi Allah baya canja wa mutane tsari da kansu la yaslibuhumun na'ima Allah baya kwace muku ni'ima kuna ji ko Allah ba tsarinsa bane ba aikinsa bane ya kwace wa ya kwace muku ni'ima da yi muku ko ya kwace ma ni'ima da yi ma har sai da dalili ana fahimta idan kuna cikin kwanciyar hankali da ni'ima da wadata ko ga yanayi ya canja to akwai dalili Allah baya abu ba dalili Allah ta'ala yana cewa wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله تعالى كيتيا وضرب الله مثلا قرية الله يتيك بقى مسو مثال وتا القريه ita wannan alƙarya kamar a ce gari ko ƙasa kanat aminatan mutuma'inna tana cikin aminci da nutsuwa aminatan mutuma'inna tana cikin kwanciyar hankali kamar najeriya lokacin sardauna kenan ko ko lokacin sabawa balewa lokacin suya kuba gawan an ce haka kawai sai aiwa ma'aikata albashi ba gaira ba dalili a ce odoji ko kanat aminatan mutuma'inna wallahi na san lokacin da in ka je siyan madara fik a shago sai a ce ta isfiya ba za a siya ba domin ragen wadata ko kifin gwangwani a ce ya isfiya ba za a ci ba lokacin ana cikin nutsuwa kanad aminatan mutuma'inna ku tambayi yan bodin sufur a lokacin in ce su sun gaji da cin tuwon saman bita sun gaji sun gaji da cin tuwon shinkafa amma yanzu ba wallahi sun gaji ga an yi abinci ana ta yaba shi a cikin gini wai an gaji ana yi wa principal protest wai ba a san wannan abinci amma yanzu fa ku je ku san bai labari ku ci to Allah ce kadat aminatan mutma'inna suna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali an gane ko Allah ce a buga muku misalin wata alƙarya tana cikin wani yanayi kanar aminatan mutuma'inna ya atiha rizqu haraga da min kulli makan arzikin su iya zuwa musu ba wahala ta kowace hanya ayi noma a samu alkhairi ayi kasuwa a samu alkhairi Allah ya kwararo albarkarsa yana ya atiha rizqu haraga da min kulli makan suna cikin rayuwa ta wadata da jin daɗi ana wannan tafiyar fakka farar bi al'umillah ya suka yi wa Allah butulci game da ni'imar da ya musu suka taka ni'imar Allah suka saɓi Allah suka yi amfani da arzikin Allah wajen saɓan Allah yi ne fa kafarar bi an umillah sun taɓa Allah da ni'imar da ya musu shi kenan fa a zaƙa Allahu libasu lijiwi wal khawf sai Allah ya juyo da ɗanɗana musu azaba ta yunwa da tsoro kaga wannan aya ta yi daidai da 'yan Najeriya kenan ta yi daidai da 'yan Najeriya wallahi ba daidai da mu ce wannan aya libasal khawfi wal ju' shekarun baya an jarabe mu da tsoro sallah sai an zo ana sama abun gwaji ko liman ne sai an gwada shi in ka ga bakan laida sai ka je can sannan ka wayo ga me a ci in ka ga wani wanda ba gane ba kana nisa da shi duk wannan tsoro ne sannan yanzu kuma ga yunwa libasal ju'i wal khawf Allah ya ce bima kanu yasna'u Allah yayi wannan sanadiyar abin da kuka aikata ne Allah baya abu ba dalili ya ce layu gayyuru ma bi kaume kuna cikin kwanciyar hankali kuna cikin ni'ima da arziki ku ga yanayi ya canja Allah wala akwai dalili ku gyara kuna gyarawa Allah zai da muku da ni'imarsa ni'imar tana na agun Allah ba abin da zai da ita ku ne kuka canja matsafa sun yawa a cikin ku mahasada sun yawa yan tsafi sun yawa yan shan jini sun yawa maciyari ba sun yi yawa ‘yan luwaɗi sun yawa, masahirta sun yawa, ya sa bala'in yake yawa a kullum. Wannan shi ne dalili kawai, ba wai Allah ya tsane mu bari baya son mu ya jarame mu da wannan bala'in a'a, saɓon Allah ne ya yawa. Kullum sai ka samu ƙari da bayyanar sababbin saɓon Allah fil, kuna ji yadda ake ta fama da mutanen kirki da mutanen banza, ana ta kokowa, wani gumma abin takaici mutanen banza su ka da mutanen kirki. gashi na abin da yake so ya faru a Kano akan yan banza yan TikTok sun jawo abin da Malam Ibrahim Daura ya je makarisa kan ya ce ya haƙura da aikin isba domin an fifita yan iskan a kansa an kama kotu ta kai birsin an tsare amma an ji an fito da mutum kawai ba yawon wanda ya kai ƙara ba rubutun alƙali kawai an yi amfani da ƙarfin gwamnati an ji an fito da su kaga yan iska suna neman su kada su kada mutanen giri kenan to kullum abin da yake faruwa kenan su waɗannan wa'ansu daga cikin shugabannin ɗan iska ɗaya ya fi limamin juma'a saba'in a gunsu ya fi su wallahi ɗan iska ɗaya da zai fito tiktok ya dinga rawa ta fi tsara da iskanci wallahi a kunsu ƙimarsa ta fi ta mamalin a madina ai kuna gani lokacin kamfen da suke yawo da su mai ba sa musu a siya musu motoci a ba su filaye a ba su kwangiloli wani malamin addini duk girmansa da rikasa ake ba kwangila ko ake sayan motoci za ka daɗe baka ji wannan ba amma waɗannan ‘yan iskan an ce akwai wanda ya je wata jiha ya dawo da mota ta fi hamsin ɗan iska ne kuma shi ya san iskanci yake kuma musulmi ya yi wa ko musulman ne suka ba shi wa to ta yaya kuma allah ba zai jarabe mu ba mun fifita mutanen banza kan mutane kirki mun yadda saɓan allah shi ne a kan ko mu tsaya mi wa allah ɗa'a mu bi allah mu rage saɓan kuma duk saɓan allah da ya bayyana a fili ake yi to ya fi jawa mutane bala'i akan saban da za a ɓuya yi duk saban da sai an ɓuya an yi shi to iya da sauƙi-sauƙi amma saban da zai bayyana a ce nan gidan giya ne nan gidan karuwai ne wannan ɗan luwaɗi ne kun ga irin wannan wallahi tallahi ba don tausayin Allah ba da addu'ar manzan Allah da yanzu babu mu a bayan ƙasar nan wallahi su matallahi mutanen annabi lutu luwaɗi suke shine fitinar su kawai amma Allah ya musu azabar da bai taɓe wa ɗan adam a bayan ƙasa ba Allah ya dirkake su sai da aka daga garin tun da karkashin ƙasa aka yi sama da shi sannan aka kifo da su sannan aka haɗo su da duwatsun wuta kuma a kan liwaɗi da ido na bai fi wata uku ba lokacin da civil defense suka kama wa su matasa a wannan gari sun kama su da daddare kamar da safe shi kwamandan ya kiraye mu ni da wani malami muka je muka same su sama da su arba'in abinda zai baka mamaki a gabanmu ya ce duk wanda ya san iya da alaƙa da wani namiji irin alaƙa da ta haramta a yi tsakanin namiji namiji ware wallahi a gabana wanzu mutane guda bakwai suka ware so sun yadda su yan luwaɗi ne a gabana wallahi sun matallahi a headquarter ke sun bilifin can wajen ainihin suka ware sun yadda suna da alaƙa ta jinsi tsakanin su na maza yanzu to a kan wannan zunubin allah ya kifar da ƙasa gaba ɗaya ya halaka su to gashi ƴaƴan al'umar annabi muhammadu ana wani banda zinace zinace gashi banda ƴaƴan ƴaƴan da aka haifa babu aure ga su saboda ka irin wannan zunuban su ne suke dawo mana da bala'i ga maciya rashawa a wannan kasar an ce wata hukuma daga cikin jami'an tsaro ba ta taɓa samun cin hanci da rashawa kamar lokacin da aka yi corona domin suna sanya gate a hanyoyi in ka zo ka ba su cin hanci ka wuce an ce sun tara biliyoyin kudi a wannan shekarar a jarida na gani a rubuce cin hanci da rashawa ga maciyar riba ka je ka kasuwancin da ake yanzu ga ƙarya ga rantsuwa ga riba ma'aikin Allah ya ce riba wannan riba da hagani ƙwaya ɗaya kwabo ɗaya na riba kwabo ɗaya na riba ka ci ka sani to daidai yake da mazinata guda 63 kwabo riba ɗaya manzan Allah ya ce daidai yake da zina sau 63 ko manzan Allah ya ji sallallahu alaihi wasallama zina tana da riba tana da kofofi a wajen 70 da wani abu duk kofofin na zunubai ne yace karamar kofar riba karama ko karamin zunubi daga cikin kashe-kashen zunubin riba to kamar mutum ya je ya kwanta da bagiyati masa ne hadisi mai inganci manzan Allah ya faɗa to wannan bala'in Allah zai bar shi haka wai a dinga yin sa a bayan ƙasa ana ji ana karanta Qur'ani kuma maciya riban nan Allah a ƙur'ani ya ce in ba su tuba ba to Allah yana jira za su yaƙi da su da Allah ta illam ta fa'alu fazanu bi harbin min Allah wa rasuli in har ba ku tuba kun daina cin riba ba to Allah ya ce iya tsaye da shi da manzan Allah a gefe ku zo za ku yaƙi da Allah da manzan Allah shi ne laifi guda ɗaya da Allah ya faɗi irin wannan hukunci a kansa ƙur'ani saboda ka mu kiyaye irin wannan bala'i shi yasa musibu sun yawa ga suna ya za a yi ƙasa muna da arziki kowa faɗa yake duk duniya an ce ba ƙasar da Allah ya shimfiɗa a yi noma a yi kiyo ga shimfiɗaɗɗen man fetur ga ruwa ga kaza ga kaza ga masu basira da ƙwaƙwalwa irin Najeriya amma kuma zama fi kowacin wahala kowacin azab arzikin da Allah ya shimfiɗa saɓan Allah ya hana mu ci basirar da Allah ya bamu saɓan Allah ya hana mu amfani da ita ku duba a fadar shugaban kasar america fa a fadar white house akwai dan najeriya baki wanda yake duba shugaban kasar a matsayinsa na likita in ba iya da kwakwalwa ba zai kai wa zai je wannan matsayin ai ba za su bai wannan matsayin ba muna da basira kai hatta saudiya mun fita yawan mahadatan alqur'ani kasar saudiya da Allah ya sako da qur'ani a can to mahaddatan da suke najeriya wallahi sun bar saudiya yawa to amma duk wannan basirar da wannan alkhairin tsaban Allah ya hana mu cin moriyarsa zunubi ya hana mu cin moriyarsa wallahi gashi nan ni'imomi Allah ya mana ba su girguwa mutane masu kokolwa masu basira amma saban Allah ya hana mu ci wannan albarkacin da Allah ya mana saboda saban Allah ya ja mana dukan wannan bala'i Allah ya ce fa rabbaka farad bi an umilla fa azaqaha Allahu libasul ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un sakamakon irin abin da suke aikatawa to Allah ta'ala ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin Allah ba zai canja muku tsari kuna ciki ba hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai kun canja da kanku daga aikin alkhairi ko kuma aikin sako sai Allah ya canja muku ya koma azaba an fahimta hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an idan Allah ta'ala ya so an su mutane da azaba Allah ya so ya azartar da wasu al'umma ya dandana musu aya a hannu to Allah ya ce fala maradala ba wanda ya sai jiyo da wani azaba ba wanda isa in Allah ya sauyi da mike ku ya kama ku ya azabtar da ku to Allah ya ce wallahi fala maradalahu ba wanda ya sai jiyo da wani azaba ba wanda isa yasa ka kiyaye kamun Allah Allah iya talala mai kamar saki ne ga wasu daga cikin mutane mutum iya ta aikata abin da ya ga dama to to Allah talala yake masa inna Allah la yumli bizalim hatta iza akazahu lam yuflih Allah iya talala mai kamar sake ga azzalimi har sai lokacin da Allah ya damke shi wallahi ba zai kubuce ba wa kadhalika akazu rabbika iza akadha alqura wa hiya zalima inna akadahu alimun shiri haka nan ubangiji yake kama alƙarya azzalima duk wanda ya zalunci haka Allah zai kama ya karya shi akadhu rabbika iza akadha alqura wa hiya zalima inna akadahu alimun shiri kamun Allah tabbas mai radadi ne ko mai tsanani ne saboda ka duk wannan abubuwan da muke gani a yan uwa mu ne muka jawa kanmu an bayyanta idan muna so abubuwan nan su yi sauki su raguto mu dawo daga saban Allah mu dawo zuwa ga da'an Allah idan Allah ya so ya kama mu da azaba fala maraddala ay min al muaqibati wala ghayriha hatta malaiku ma ba su hana ba ko da malaiku suna kare mu din Allah ya so ya damke ka da azaba wallahi ba su isa ba su mai su koma gefe su zuba sarautar Allah ido wa ma lahum min dunihi ba ku da wani koma bayan Allah min wal ay min nasir wal daga wali ne an gane ko wali kuma shine masoyi majibincin al'amari mai taimakawa to ba ku da wani macimacin al'amuran kuma bayan Allah min walin ay min nasirin yali amrahu wanda zai ci gaba da tafiya da al'amarinsu yam yamna'uhum yamna'uhum bihi an wanda zai iya zuwa ya hana Allah ya musu azaba babu shi duk wani wanda kake takama da shi in Allah ya soyi da muke ka wallahi tallahi bai sai hana Allah ba ya samu kiyayi Allah kuma kiyayar Allah shine ka kiyayi saba masa zaman ka lafiya da Allah kamar da'a ka bi manzansa amma duk lokacin da ka canja hanya dan Allah ya ma ni'imar dukiya ko dan Allah ya ma ni'imar mulki kake abin da kaga dama to lokacin da Allah zai damke ka wallahi ba wanda yake kusa da kai an bai an fahimta ku duba fir'auna misali gashi fir'auna ba abin da bai yi ba da jabberanci a bayan ƙasa har ma yace shi Allah ne fa hashara fanada faqala ana rabbukumul a'la ya ce shi ne Allah Allah ma maɗaukaki Allah ya ce fa a kaza hullahu na kada la'akira ta wal'ula Allah ya haɗa ya mai damikin farko da ƙarshe sai ga fir'auna a ruwa ya hallaka shi ga ƙaruna dukiya har yanzu ba a yi mutum ɗaya mai dukiyar ƙaruna ba amma da ya taɓa Allah bai kwana ba haka Allah ya dirkake shi ƙasa ta haɗe shi ga su abu jahil da irin su abarhata duk manya-manyan kafin Allah ya gama da su ga adawa ga samudawa har Allah ta'ala ke tafa hal tara lahu min baqiya kai mai jin qur'ani yanzu ka taba jin akwai wani ba'adi da ya rugu a bayan kasa Allah ya ce da ya halaka da su kaji wanda ya gudu ya kuye bai mutu ba wane mutum fa hal tara lahu min baqiya wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mutafikatu bil khati'a duk Allah ya dirka ki su gaba daya to bar tana kai garamin garamin alaki da yin wacce kin ga mata ishe ka ba ba gaskiya bane wallahi yin wa mata ishe ka ka bi Allah kawai ka zauna lafiya kawai shi inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda la wa ma lahum min dunihi min wal na'am aya ta gaba هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال Allah ce huwa allazi shine dai Allah yurikumul barqa wanda yake nuna muku walqiya ita ce albarq kaga walqiya ta walqa hadiri iya rugugi walqiya tana ta kadawa to Allah ne yake da ikon su kuke ganin wannan yurikumul barqa kaufan wa tama'a yace iya nuna muku walqiya domin kaufan ku tsorata sannan wa tama'an sannan kuma ku sa tsammani ku yi kwaɗayi shi ne mala ya ce kaufalil musafirin mina sawa'ik duk matafiya musamman tafiyar da ta dare da ake a ƙafa ko ga ana tawalikiyan nan to matafiya za ji tsoron ko tsawa za ta yi faɗa musu kaga walikiya ta zo ɓangaranta na farko kaufan matafiya za su yi tsoron kada ko tsawa ta faɗo don domin duk lokacin da ake tawalkiya ba ƙaƙƙautawa to ka saurari cida mai ƙarfi kuma a kusa an bayyanta to wani shine kaufan ɓangaren ta na biyuwa tama'an tama'an shi ne lilmuƙimina ga mazauna gida allazi ya turhumul matsaf wanda suke sa tsammanin ruwa kuma manoma idan sun ga ana tawalkiya kuma su kuma za su sa tsammanin ruwa zai zo kaga Allah ya yi abu ɗaya amma iya da harshe biyu inna Allah ala kulli shay'in qadir walqiya ce guda ɗaya amma kuma Allah ya kasa ƴan adam biyu akanta wani ya ganta ya tsorata wani ya ganta ya barin ciki an fahimta kaufan wa tama'an kenan kaufan wa tama'an wa an su tsorata ganin walqiya wa an su kuma su sisi murna su sa tsammanin Allah ta'ala zai ba su ruwa kenan shine malai yake cewa kaufan mina sa'iƙa wa'an za su tsorata domin kada tsawa ta faɗo musu ɗama'an fi na fa'il ba wa'ansu kuma za su sa tsammani ko Allah zai kawo ruwa waƙila wa'ansu malaman suka ce alkaufu min almatar fi gairi makanihi ko kuma tsoron ruwan kar ya zo ya cinye kuma ya sanya muku ambaliya wattama iza kana fi makanihi kuma kwaɗayin da sa tsammanin alkhairi idan har ana buƙatar ruwa kuma zai zo ya tsaya gunda ake buƙata wayun shi'u Allah shi ne ke ƙaga ai abdaha fabadad Allah ne zai ƙirƙiri gajimare ya ce masa kun fayikun sai kasance kawai an fahimta idan Allah ya so gajimare ya haɗu a yi ruwa kawai nufinsa da iradarsa kawai magana ta ƙari sai ya gaji gajimare iya ta yawo a sama sama tana fili ba komai amma idan Allah ya so hakan ta faru kafin ka kibta ido ka rufe gaji bari asab hakan ta faru lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani bawon Allah manzon Allah iya kutuba ya zo ki cewa manzon Allah halakatul amwal dukiyoyi sun halaka dabbobi suna mutuwa shuka ta mutu manzon Allah a roki Allah mana a ba mu ruwa manzon Allah iya kan minbari ya daga hannu ya roki Allah ɗaya daga cikin sahabbai ya ce wallahi a lokacin sama ba komai ba komai alamar gajimari ya ce can sai ga wani gajimari kamar ɗan ƙanƙanin dutse haka iya ɗan yawo a sama iya yawo kafin mazan Allah ya sauko daga kan mimbarin ruwa ya zo Allah kenan in ba Allah ba zai iya wani aiki shi ne ke shi ne Allah ta'ala ke cewa yun shi'u Allah shi ne ke ƙirƙira al'insha shi ne al'iktira ƙirƙirar abu ba tare da kaga sun fulagun kowa ba to Allah shi kirkiri dan adam ya kirkiri dukkan wata halitta sannan ga jimaran ma da yake yawo da ruwa a cikin sa Allah ne kirkire shi ba tare da ga sample agun wani ba an gane ko wa an ali ali bin abi talib yake cewa radiyallahu an as-sahabu girbanul ma shi ga jimare kamar shine tankunan ruwa da suke yawo to Allah yake kirkirar ga jimare su dinga yawo da ruwa a sama kuma Allah ya ce ku yi ruwa a nan su yi kuma Allah ne san iya litin da za ta sauka da tsirrai da dabbobi da tsuntsaye da ƙwari da mutane Allah ne san irin wanda za su amfani da wani ruwa shi kaɗai ya barwa kansa sani yasa daga cikin gaibubiyatar khams akwai inna Allah inda hu ilmu sa'ako wa yanzilul ghaisa Allah ne san inda ruwa zai sauka bayan gajimari ya haɗu sauƙar ruwan adadin lita ne wanda zai sauka Allah ya sani tsirrai nawa ne za su amfani da wannan ruwan Allah ya sani ‘ya'yan adam da dabbobi da tsuntsaye da ƙwari nawa ne za su amfani da randu Allah ya sani iya cikin ilimin Allah wanda shi kaɗai barwa kansa sani Allah ya ce bayan ya ƙirƙirga jimare iya yawa sama sannan wayo sabbihun ra'ad bi hamdi wanga ga sunan sura ya bayyana ke ar-ra'ad ar-ra'ad kuma shine tsawa ko kuma shine mala'ika wanda yake kulawa da gajimare wannan rugugin da kake ji to tasbih yake wa Allah an fahimta yene wa yusabbihu ar-ra'd bihamdi shi mala'ikan da yake kula da gajimare iyaye wa Allah tasbihi in yace subhanallah sai ka ji rugugugu din in yace alhamdulillah sai ka ji ƙara domin iko ne na Allah kuma haka Allah yake so a yi masa an fahimta wal mala'ika sannan ga mala'iku su wasu na yi wa Allah tasbihi min kifati domin suna jin tsoron Allah ɗin sun cika da jin tsoron Allah daga sun ji wancan mala'ika iya tasbihi su ma ya kama tasbihi aksarul mufassirin mafi yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce ala annar ra'ad ismu malak shi ra'ad sunan mala'ika ne ya suku saha wanda yake kora gajimare wasautul masmu'u minhu ƙaran da kake ji na rugugin gajimare to tasbihu tasbihin mala'ika ne ƙalibin abbas abdullahi ɗan abbas yake cewa allah ya ƙara yadda da shi man sami a sautin ra'ad duk wanda ya ji ƙaran tsawa ta rugugin gajimare da hadiri faƙala subhanan ladhi yusabbihur ra'adu bihamdi wal mala'ikatu min khaifati wa huwa ala kulli shay'in qadir yayi wannan tasbihin inji abdullahi dan abbas yace fa in asabattu sa'iqa idan har tsawa ta faɗo inda yake to fa ala dabbatihi ba za ta cutar da shi ba sai dai abin da yake gefansa ko dabbarsa ko abin hawansa amma shi wannan tasbihin zai sa Allah bai tsaro da kariya an fahimta subhana ko kuma subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min kibati wa huwa ala kulli shay'in qadir an fahimta abdullahi bin jubair yake cewa ko kuma shi al'adarsa annahu idza sami'a sautar ra'ad idan yaji sautin tsawa taraka alhadisa sai ya bar magana abdullahi dan jubair duk lokacin da yaji tsawa a sama ta rugugin gajimare da hadiri to duk abin da yake sai ya shiru ya kame bakinsa daga magana wa qala sai ya ce subhana sarki ya tabbata man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu bil kifati allan da mala'ika ra'ad yake tasbihi da gode masa sannan kuma da sauran mala'iku da suke jin tsoron Allah wa ya ƙulu inna hazal wa'id sai ce kun ga wannan narkon azaban li ahali la'ardi shadid abinda Allah ya ƙumsa wajen tsawa da saukatta daga sama to wani narkon azaba ne mai tsanani wanda Allah yake kama wa'ansu daga cikin bayansa a bayan ƙasa wal mala'ikatu min kifati ay min kifati llahi azza wa jalla wa khashyati mala'iku suna jin tsoron Allah suna kiyaye dokokinsa suna yi wa masa tasbihi wa yursilu sawa'iq Allah iya turo tsawa yini sawa'iq jam'u sa'ika wa hiya al-azabu al-muhlik ita ce azaba min bi halakarwa yanzilu min al-barq ita tsawa tana fitowa daga walƙiya ne fayi hori kumani yusiba sai ta kone abinda ta sauka a kansa fi yusibu biha man sha. ita wannan tsawa tana sauka kan wanda Allah ya so ta sauka a kansa kama asaba urid bin rabi'a kamar yadda wani kafiri urid bin rabi'a ya zo iya yawa manzon Allah tambiri izgili sai Allah ya turo tsawa ta kone shi a kawai aliyu ko kuma muhammad bin ali al-baqir ɗaya daga cikin jikokin sai na aliyu radiyallahu anhu yake cewa as-sa'iqa ita tsawa tusibul muslim wa ghairil muslim tana fadawa musulmi kuma tana fada wanda ma ba musulmi ba wa hum yujadiluna fillah ai wadancan mushrikai da kafirai suna cikin jayayya da ayoyin Allah yujadiluna ay yatakhasamun suna musu suna ja'inja wa huwa shadidul mihal kuma Allah shine mai tsananin kamu Aliyu dan Abi Talib yace shadidul mihal shine shadidul akhz mai tsananin kamawa shi kuma abdullahi dan abbas yace shadidul mihal shine shadidul haul mai tsananin dibara hasanul basri yace shadidul mihal shine shadidul hiqit wanda yake da tsananin ruko ga wanda ya saba masa shi kuma mujahid bin jabar yace shadidul mihal shadidul quwwa mai tsananin ƙarfi abu ubaida ya ce shedidul mihal shedidul uquba wanda yake da tsananin uquba duk wanda malamai ne wasu daga cikin sahabbai wasu tabi'ai suke fassara karmul mihal kawai wa huwa shedidul mihal Allah iya da tsananin dibara ko kace tsananin kamu ko tsananin mai da martani ga wanda ya saba masa ko tsananin uquba duk abin da ka fassara yayi an fahimta mu kiyaye Allah mu ji tsoron azabarsa aya ta goma nan له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستطيعون يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
Allah ya ce lahu da'awatul haq ad-da'awatul haq shine ad-da'awatus sidiq dukkan wata da'awa ta gaskiya tana ga Allah yasa ba a so ka shiga rigar addini ko rigar da'awa ka faɗi ƙarya ko ka faɗi son zuciya ko ka faɗi wani ra'ayinka kana nema ka kare shi in dai da'awa ce ta gaskiya tana ga Allah kuma Allah a cikin tsarinsa mai adalci ne Allah a cikin tsarinsa mai biya kowa haƙƙinsa ne Aliyu dan Abi Dalib Allah ya kare da da shi yace da'watul haq ne da'watut tauhid shine kira akan tauhidi to kira ne daga Allah duk wanda zai ce ku kadaita Allah ba shirka ba guru ba laya ba binne-binne to da'awar Allah yake karanta muku ba san zuciyarsu ba duk wanda zai ce ku yi kaza ku yi kaza ku tsaya kan tauhidi da tsantsanta dogaran ku ga Allah to sakon Allah yake karanta muku tunda tsarin daga Allah ya taho shi ne ya mallaki da'awa dukkan wata da'awa ta gaskiya tana ga Allah wakila addu'a bil ikilas wasu malamai suka ce a addu'a da ikilasi idan ka yi addu'a da ikilasi to kamar Allah ya karɓe ta kenan ka yi addu'a da kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala wallazi ne ya da'una min dole wanda kuke kira ake kiransu koma bayan Allah ko ake bauta musu koma bayan Allah ayya abudunal asnam min dunillah da ake bauta gumaka koma bayan Allah la yastajibuna lahu bi shay duk wanda yake bauta ma wa gunki ko kabari ko wani wanda ya mutu to Allah ya ce shi wannan din ko ma waye to la yastajibuna lahu bi shay ba zai amsawa mai bautarsa da komai ba an fahimta ka sa kabari ka sa dutsi ka sa saniya a gaba kana bauta mata to Allah ya ce ba abin da zai amsa ba a wata ayan Allah ta'ala yake cewa wallazina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة yakfur yakfuruna bi shirkikum ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير
karga qur'anin a gabansa da kai yake yi wallahi ba qur'anin bane ba gwanda qur'anin yake bude bane mun tafi can cikin suratul fadir ne kuma qur'anin ra'ad ne a gabansa a bude an bayyanta Allah ta'ala yake cewa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir duk wanda ake bautawa ma koma bayan Allah ba Allah ba bai mallaki bahi da ikon mallakar kitimir da kitimir da fatil da naqir da a kwallon dibino ake samu su kwallon dibino idan ka ci dibino ka fito da kwallon akwai wata dan abu da ya lullube shi wani fari wannan shine fatil fatil kenan akwai kitimir tsakiyar dibino akwai wata ɗan zare a tsakiyar ramin tsakiyar dibino ta wani shi ne ƙiɗimir akwai kuma na ƙir ƙwallon dibino idan ka juya shi akwai ɗan wani abu a yanan kamar ɗan tabo-tabo shi ne na ƙir an fahimta duk wannan a dibino ake samunsa a ƙwallo kuma guda ɗaya sai allah ta'ala ke cewa wanda ake bauta mawa ba allah ba to ba su mallaki irin abin da yake zama kamar zaren da yake tsakiyar ƙwallon dabino ba ba sai su mallake shi ba ta da'o da min duni la ma yi mulku da min kitsamir Allah ya ce in ta da'uhu la ya sama udu a uku idan kun je kuna kiran gumaka da matattu a kwance a kabari sai Allah ya ce wallahi ba sa jin abin da kuke faɗa la ya sama udu a uku duk abin da za ka faɗa ba za su ji ba Allah ne ke faɗa ba ya ce a ƙaddara ma walau sami'u ka kaddara ma za su jin sai Allah ce masa jabo lakum ba za su amsa muku ba wallahi nabiyuka misul khabir ba wanda zai baka labari kamar Allah shine al-khabir wanda yake ba da labari ba son zuciya ba ƙarya an fahimta to sai Allah ta'ala yake cewa a lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء misali har in masu bautawa gunki gunki zai amsa masu kiran matattu har in matattun za su amsa to sai Allah ya buga wani misali illa kabasidi kaffaihi ila ilma kamar mutum ne da yake nesa da kogi tafiyar kilomita ɗaya ko biyu ko uku sannan ya meka hannunsa ya ce ruwa zo ina kiranka ruwan nan zai zo domin ruwan nan ya zo ya sha ruwan zai zo kuwa illa ka ba su daga fahi ilalma liya baluga fahu domin ya ɗaga ruwan ya sha da bakin sai Allah ce wa ma huwa bi baligi ruwan ba zai zo masa ba aqabi ne rabaha yake cewa illa ka ba su daga fahi ilalma kamar mutum ne ya zo rijiya ba guga ba abin ibar ruwa ko sai ya meka hannunsa cikin rijiyar ya ce ruwa fito da sha har in ruwan ya fito ya zo ya sha to in kana kiran gunki zai amsa maki an gane misali in kana kiran wani Allah ba Allah ba zai amsa maki kamar wannan Allah ke misali kaga da duk dakikancin mutum zai gane ai ko ba gaskiya bane illa ka basu dika fahi ilal ma'i liyabluga fahu Allah ya ce wa ma huwa bibaligi ba zai zo masa ba wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal Allah yace kiran da kafiri yake wa gunki bata yake kara masa duk wani wanda zai kira wani Allah ba Allah ba to kiran wani Allah ba Allah ba bata yake kara masa wanda daga cikin magabata yace a'a ai su kafiran koda za su kira Allah tsantsa su roke shi to kiran da za su yi wa Allah bata zai kara musu domin ba su yarda da sakon da Allah ya kawo ba an fahimta shi ne wa maduwa wul kafiri na ilafi dalal kiran da kafirai suke wa gumaka ba abin da zai karawa musu sai bata da halaka da kuma nisa daga rahmar Allah subhanahu wataala na'am ana mana ishara ko to ni ko ban gaji ba da karatu to ba mu gani yau shine ranar rufewa insha Allah daga yau kuma sai Allah ya kai mu bayan Ramadan in Allah ta'ala ya raya mu ah wa ma du'a'ul kafiri la fi yake mun zo daidai gaba kan wallahi yasjudu sai mu tashi anan za mu tashi aya mai namba ta 16 insha Allah za mu tsaya aya mai namba ta 15 in Allah ya raya mu za mu tashi aya mai namba ta 16 cikin cikin suratul ra'd abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure ko tutubin harshe Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya da son zuciya ba mu ikon guje masa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka sa da mu da su aljanna ce makomarmu ya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyarmu ya Allah ka dora mu a tafarki madidici ya Allah ta'ala ka dora mu a tafarki madidici ya Allah ta'ala ka tsaye da mu akan kitabu wa sunna Allah ka tsaye da mu akan alkitabu wa sunna Allah duk abin da zai dame mu ya bata mana rayuwa ya Allah ka raba mu da shi Allah duk abin da zai zame mana alkhairi ya Allah ta'ala ka hada mu da shi Allah ta'ala muna roƙonka wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan mu na musulmai Allah ka kwararo albarkar ka ya Allah Allah ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya Allah ƙara mana arziki da wadata da kwanciyar hankali Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ƙasar mu Najeriya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya dukkan abin da zai zama fitina a gare mu Allah ka raba mu da shi duk abin da zai zama alkhairi a gare mu Allah ka haɗa mu da shi ya Allah ta'ala ka bamu damuna mai albarka ya Allah ka bamu damuna mai albarka ya Allah ka raba mu da kwari da fari Allah ta'ala duk abin da zai kawo cikas game da abin da ya shafi harkar noma in Allah kawo damuna Allah ka raba mu da shi Allah ka sanya alkhairi a rayuwar mu Allah ka sanya alkhairi a rayuwar iyalan mu da gidajen mu da masallatayyar mu da kasuwannin mu da rayuwar mu duka ya Allah ta'ala ka sanya mana albarka ya Allah ta'ala mana roƙon ka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya waɗanda suke yawo da ita Allah ka warkar da su waɗanda suke asibiti a kwanci Allah ka warkar da su waɗanda suke gida a kwanci Allah ka warkar da su ya Allah kuncin rayuwa da ake cikinsu a wannan ƙasa Allah ka mana maganin sai Allah tsadar kayan masarufi da tabwayo kowa a wannan ƙasa ya Allah ka mana maganin ta ya Allah duk masu hannu da ruwa da tsaki akan wannan tsadar ya Allah idan masu shirya ne Allah ka ganar da su idan kuma mugaye ne Allah ka san za su mutu a mugayensu Allah kai mana maganin su ya Allah ya Allah ka ka ruce madogaran su ya Allah duk abin da suke takama da shi Allah ka kwace da gare ka ya Allah ya Allah ta'ala kai mana maganin dukkan mugaye ya Allah ya Allah ta'ala ka taimake mu ka mana albarka ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya yan kwamitin wannan masallaci tun daga limamai na ibaila da na yan kwamiti Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya wa kowa albarka dattawan wannan unguwa irin su Alhaji Bukari mai tarare irin su Alhaji Muhammad dan Falani irin su Dr. Dr. Dr. Tijani irin su Alhaji Malam da sauransu dai da yawa wannan ala sabilil misal duka muna musu addu'a fatan alkhairi Allah ya ƙara rayuwarsu albarka da tamu duka Allah ta'ala ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ramma muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi makarantarsa da ya sanya ta gaba Allah ya sa mata albarka Allah ya karfafi wannan makaranta dukkan wani ci gaba Allah ya kawo gare ta dukkan abun gudu Allah ta'ala ya tsare mu ya Allah ta'ala mana roƙonka wanda ya asasa wannan masallaci mai wannan gida Allah ya karba ayyukansa na alkhairi kusakuransa kuma Allah ka yafe masa Allah ka ba ka ba shi ikon yin daidai cikin al'amuransa duk abin da zai in ba alkhairi bane Allah karka bashi damari Allah duk abin da zai idan alkhairi ne Allah ka karfafe shi ya Allah Allah iyalansa da suka riga mu gidan gaskiya hajiya yalwa Allah ka jikanta Allah ka yafi mata kusakuranta Allah ka karbi daidai ɗinta ya Allah iyalansa ne yanzu da suke wannan gida Allah ka yi musu albarka irin taimako da kulawa da suke ga wannan addini Allah ka kula da su Allah ka sanya musu albarka a rayuwarsu dukkan masu taimakon addini a kusa da nesa Allah ka taimake su dukkan masu mana zagon kasu kuma Allah ta'ala kai mana maganin su muna ƙara addu'a ta musamman ga 'yan media wanda suke yada wannan karatu ta ko ina baji ba gani audio ne bidiyo ne gidajen rediyo ne duka muna musu addu'an Allah ya saka musu da alkhairi yan kasuwa daga cikin su Allah ka sa albarka a kasuwarsu ma'aikatan gwamnati Allah ka sa albarka a albashinsu Allah ta'ala ka shiga cikin al'amarin su ya Allah wannan aiki da suke yi dan kai Allah ka karbe shi Allah ka hana dukkan wata matsala a rayuwarsu ya Allah dukkan abin da zai karfafe mu wajen wannan aikin Allah ka hada mu da shi abin da zai kama na cikas a wannan aikin Allah ka raba mu da shi ya Allah ka albarkaci masoya wannan da'awa Allah duk masu kaunar mu da wannan da'awa Allah ka albarkace su ya Allah Allah ka sa musu albarka a rayuwarsu Allah ka sa musu albarka a kasuwancinsu Allah ka tsare su daga dukkanin shari ya Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya wannan darussa da muke tun daga farko har zuwa yau da za mu sa ɗan ba mu ajiye to ya Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka haɗa mu alada dukkan wani harafin alƙur'ani da muka karanta a wannan gu ya Allah ka mana tariya cikin ladan ya Allah kusakurai da muka yi Allah ka yafe mana kusakurai da muka yi Allah ka yafe mana abinda muka yi ba daidai ba Allah kar kama mu da shi abinda muka yi daidai kuma Allah ka karɓa mana Allah ka ba mu ikon tsayuwa kan abin da muka karanta na daidai Allah ka ba mu ikon kaucewa abin da muka karanta na kuskure ya Allah duk masu kaunar wannan da'awa Allah ka rafafe su ya Allah akwai bayin Allah da suke tawa daga nesa ya sun biya kuɗin a caɓa ko sun hau mota ko sun hau nafi ko sun baro shagunansu ko sun baro kasuwarsu domin zo saurar wannan dawa Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka dinka musu ka ribanya musu abubuwan da suke samu na alkhairi ya Allah ka sanya albarka a kasuwarsu ka sanya albarka a rayuwar mu gaba daya ya Allah ta'ala mun roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya akwai bayin Allah da suka rubuto neman addu'o'i daban-daban daban-daban ya Allah ta'ala ka biya kowa bukatar alkhairi dukkan wanda ya rubuto da wanda ya faɗa da wanda ma bai faɗa ba Allah kai mana tarayya wajen biyan bukata Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ni dai ina da bukatu ba san ku ba ni dai ina da akwai Allah ka biya mana alkai kun kuma kuna da akwai Allah ya biya mana kuma ina ƙara neman addu'a ga mahaifana Allah ya ji kansu da gafara Allah ya gafarta musu iya daga cikin aikinsu da ƙoƙarinsu har Allah ya raya mu muke faɗar abin da al'umma suke ganewa iya cikin aikinsu na rayuwa da suke Allah ya karɓa musu da mahaifin da mahaifiyar duka sarga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ce makoma su irin tarbiyyar da suka ba mu Allah ka biya su da aljanna Allah ka biya su da aljanna da dukkan mahaifan mu gaba ɗaya Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ce makoma su Allah ta'ala mana roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga shirin duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقضانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا إنك من تدك للنار فقد أقضيته وما للظالمين من أنصار اللهم ربنا إننا سمعنا مناجي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تكلف الميعاد اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته